تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يوم الجمعة 26 ga watan Ramadan hijira yau na da shekara 1445 daidai da biyar ga watan hudu na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin Bohol da ke da adireshin namba 58 Real Quarters Fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da tarjaman alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a darare na wannan wata na Ramadanu mai albarka kuma a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan masallaci nawa mai albarka idan masu bibiyar ba su manta ba mana cikin sura mai namba ta sha shida ita ce suratun nahal karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta ishirin da biyar yau za mu tashi aya mai namba ta ishirin da shida a cikin suratun nahal insha Allah kuma wannan shi ne darasinmu na biyar daidai a cikin wannan sura alarma bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ajiya alkur'ani mai girma yana ba mu labari cewa dukkan wanda ya yi sanadiyar batar da mutane game da hanyar gaskiya to a ranar alkiyama bayan ya ɗau zunubinsa zai ɗau wani yanki daga cikin zunuban wanda ya ɓatar ana ganewa liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm sai Allah ya ce ala sa'a ma yazirun ai Allah yayi wadai Allah wadai da irin kayan nauyi na zunubi da suka dauka to qur'ani ayo sai dora da maganar cewa qad makara allazina min qablihim haqiqa allazina min qablihim qad makara waɗannan da suka gabace ku zuwa sun yi kulle-kulle ai istakbaru anil iman sun yi girman kai ba su imani ba ko kafira wanda manzon Allah ya same ku sallallahu alaihi wasallam ba ko bane farau waɗanda suka gabace ku cikin al'ummatan annabawa to sun yi girman kai game da imani da manzanninsu ba su imani da su ba majauratin su mafi yawa ba su imani da su ba shine kad makaral lazina min qablihim ay min qabli quraish wa amsalihim kafin ma manzon quraishawan yazo da makamantansu can baya sun yi girman kai ba su yi imani da annabawansu ba memman ya takabbar al'an misalin na maruz sai ma ya kawo kamar na maruz bin kan'an aljabbar wanda suke zamani da annabi ibrahim alaihissalam shi ne yake cewa a shi ma yi huyi wa yumit yake cewa ibrahimu a ƙala ibrahimu a wanda yake cewa alamtar ilalazi haja ibrahima ko fi rabbi an atahu lahul mulka iz ƙala ibrahimu rabbi alazi yi huyi wa yumit shi ma ya ce ƙala ana uhuyi wa umit an gane ko annabi ibrahim alaihi salam suna mai da magana da namaruz sai ke ce to kai waye ubangijin naka ma sai annabi ibrahim yake ce ubangiji na shine yuhu wa yumit daga cikin siffofinsa iya kashewa iya rayawa shi ma namaruz sai ce ana uhi wa umit ni ma ina kashewa ina rayawa to da annabi ibrahim ya gane gabo ne to zai kai shi rami da kansa ya ce a to haka ne haka ne sai sa a kama mutum biyu a 'yan bursun a gabansa ya ce a kashe wannan a kashe shi wacce wannan kuma a sallame shi wai shi ne shi ma ya kashe ya raya ƙala ibrahim fa inna allah ya ati bi shamsi min al-mashriq iya da tunda wannan kun yi takara da allah kana kashewa kana kashewa iya rayawa haka tuna yadda to amma ubangiji na wata siffar tasa kuma ya ati bi shamsi min al-mashriq shine ke sa rana ta fito daga mahudarta to kai kuma fati biha min al-maghrib to tunda kai ma Allah ne kai ma taka ta fito daga nan daga nan kai hayaniya kuma fa buhita allazi kafar daga nan sai hayani ai wannan yaro ne ai mara kunya ne da da da da yake nan tahi daga wasan kuma don ma kai shi karshe an fahimta wannan hine na maruz wanda ma ya kawo misalin sa daga cikin irin mutanen da ba su yi imani da annabawan su ba an gane ko wa kana a'zamu ahlul ardi tajabburan fi zaman Ibrahim alaihissalam ya fi kowa jabberanci ma'ana kama karya a lokacin annabi Ibrahim alaihissalam har ma bana sarhan ɗawila ya sa aka gina masa fada doguwan fada gini dogo a gane ko manufarsa liyasa adaminu ila sama domin ya taka wannan gini da aka masa yi sama liyukatila ahalaha domin ya je yaƙi da mutanen sama wai ce a gina masa matakala hawa-hawa a beni dogo wai zai taka ya taka ya je su yi fada da mala'ikun sama an gane ko? to da yi wannan fa'atallahu buniya na hum min alƙawa'id sai Allah ta'ala yana faci ginin da ya ƙasa ya rushe kawai da shi ɗin da ‘yan fadarsa an haɗu iya sama zai je su yi fada da Allah ko da mala'iku mabiya kuma suna baya suna ta ihu to sai Allah ya turo wani mala'ika ya ce girgiza a wannan ginin da ya ƙasa kawai shi gina iya girgiza shi fa karra alaihim saqafu min fawqihim sai rufin da aka yi gaba ɗaya ruguzo kansu gaba ɗaya fa arsala alaihim riyah sai ma ce iska ma aka turo kawai wa zalzala da girgizar ƙasa fa hadamtaha sai ta ruguje ginin kawai fa karra alaihim saqafu min fawqihim sai wannan gine gina da aka gina sai ruguzo kansu gaba ɗaya aywa hum tahatahu suna ƙarƙashinsa dama wa ta humul azabu min haisu la yashurun sai Allah ce sai azaba ta kan musu gonda ba su aune ba min jihati la taqturu bi barihim ta irin inda ba su zato ba sai azaba ta kan musu an gane ko wa huwa tamsil li ifsadi ma abrahum ma abramahu al mustakbiruna min al makrib rusul malice wannan misali ne da Allah yake bugawa makaryata annabawa irin yadda Allah ke gamawa da su wasa'un kana hunaka man yansaqu fi'lan zai daidai akwai wanda yake jawo aiki na cutarwa zuwa gare su aula wala yakatassu bi namruz wannan wai ba ya takeice da namruz din bane dama an ce al-ibratu li umumi lafzi la bi khususi sabab idan irin wannan yazo lafazin ake gana me dalilin da Allah ya sa yi wannan ƙaryata annabawa da izgili to a yau ma duk wanda ya karyata qur'ani masa izgili to Allah zai masa kamo irin nasa fa kullu man yamkuru lid-din dukkan mutumin da yake makirci da addini ko yake makirci ga ma'abuta addini fa inna haza aqibatahu to irin wannan shine karshen sa in ma ba a mai irin na namaruzu din ba to akwai irin kamun da Allah zai masa kuma amma ba zai wanye lafiya ba ba a izgili wa Allah ba a izgili wa manzon Allah ba a izgili wa musulunci ba a izgili wa ma'abuta addini a wani lafiya ba zai yi ba wannan haka Allah ya sunanta wannan a bayan ƙasa duk wanda ya ce makirci zai wa addini ko makirci zai wa ma'abuta addini to babu shakka kirga masa kwana tun a duniya Allah sai ya aiko masa da bala'i irin nasa kafin kuma ya je lahiyar Allah ya akhudhu Allah min haythu la la ya ta'allam ko la alam kuma Allah ta'ala zai iya kan masa ta inda baya tunani ana fahimta kun ga wannan iya cikin irin sakamako da Allah yake tun a duniya wa'ansu ba su da wanda suke hura wutar bala'i illa malaman addini in ka ji ya fito a midiya ko ya fito a jarida ko duk wata kafan yada labarai to shikenan wani malami ne ɗaya kuskure to shikenan kuma sai ya ɗauka shi wannan malami da kasan mala'ika ne yadda kasan mursali ne a dinga ce ce ku ce ai a yau ma ya isa alfahari gare ka ce za a ƙididdige laifin ka yi ina fahimta kuna fata kun fahimta a ce wane kuskurensa za a ƙididdige to wallahi isa mai san barka wani da yawa daga cikin mutane to daidan sahi ya kamata a ƙididdige ba su da yawa amma duk wanda za a ce alkhairinsa duk kuma wanda ga ana ƙididdige laifinsa to alkhairinsa ba zai girgu ba alkhairinsa zai girgu ba ana fahimta saboda ka duk wani wanda aikinsa ma kircewa addini ko malaman addini to babu shakka akwai irin kamun da Allah zai masa Allah zai jarabe da wata jarrabawa wanda in yayi wasa kuma zai mutu ba imani ana fahimta hine fa atahumullahu min haisu la yash'urun Allah zai kan musu ta inda ba za tunani ta inda ba ka zato ana ganewa ga fir'auna a duniya ya ce ba wanda ya tsana kamar annabi musa alaihi salam sai ya gama da shi da shi da mabiyansa sai ya halaka su to a gaban annabi musa din rauninsu da mabiyansa a gaban annabi musa Allah ya halakar da fir'auna din magana kuma ta kare ga ƙaruna shi ma a gaban annabi musa Allah ya halakar da shi ga su abu jahil a gaban manzan Allah Allah ya halakar da su ga irin su ƙudaru a gaban annabi salihu Allah ya halakar da su ana fahimta duk wani jabbari a bayan ƙasa na da da na yanzu to inda ya ce zai taɓa Allah ko zai taɓa addini ba zai wange lafiya ba ana fahimtar wannan fa atahumullahu min haisu la yash'urun Allah ta'ala zai zo musu da azaba ta inda ba sa tsammani sai malik ke cewa ai sun yi wa manzannin su makirci wa hatalu bi anwa'il hiyal sun yi ta zuwa da dabaru kala-kala alama radda ma ja'uhun bihi akan su a daina karɓar irin saƙon da suka zo da shi kun san idan mai faɗa da addini ya ga ba zai iya tinkarar addinin gaba da gaba a yi da shi ba don bai isa ba ta kuma sai a je ta mabiya kuma ai kar ku saurare su ai kar ku je gun karatunsu ai kafarta mutane suke ai kaza kaza suke misali nake yi ana fahimta to kaga a zo a cewa malamin a yi one by one da shi ba zai yi ba ne to kuma sai a dinga bin mabiya kar ku je gun karatun nan fa ana koya kaza a gun ba ai ba kaza ake yi ba to kaga gaba da gaban ba zai yi ba kuma sai a koma baya sai a dinga zagon ƙasa sai a dinga tona rami domin dai dole da'awar ake so ta dishashe kuma Allah ya ce dama yuriduna an yutfi an yutfi unurallahi yuriduna an يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون الله يريدون سنة نفع أن يطفئوا نور الله سجي سدشا شي حسن الدين الله أنا بس كنا كوي الله يتوى يا أبا الله شكم الله يأكي abin da suke so din Allah ba zai yi ba Allah kuma illa an yutimma nurahu Allah sai ya cika harkin hasken addininsa walau karihal kafirun ko da kafirai ba sa so yasa wannan addini Allah ne fada da shi ba zai yi ba yasa manzon Allah da kansa yake cewa haza din tarfuhu bi yadillah wa tarfuhu bi aidikum wani bangaren addinin a hannun Allah yake wani bangaren kuma a hannun ku yake kai iyayenka kawai amma fada da addini ya fi karfin ka duk dubarar da za ka yi Allah ta'ala sai ya kunyata ka a duniya ana fahimta shi ne su zo da dukkan dabaru a kansu toshe hanyar fahimtar waɗannan annabawa waje alulahom usulan wa ƙawa'id su dinga sanya musu wani asalai da ƙa'idoji min albatil daga abubuwa na ɓarna yarji'una ilaiha sannan wai hakan zai sa su koma su bar wannan annabawan su koma jin shirme da tatsuniya da bautar gumaka da abin da ya kama da wannan na'am daga nan mai Allah ya ce ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين bayan Allah ya musu irin wannan a duniya sannan kuma ce summa yawmal qiyama sannan kuma ranar alkiyama inji Allah ya khuzihim Allah zai kunyata su shine yufdhihum Allah zai kunyata su a gaban al'umma sannan bayan irin kamun da Allah ya musu a duniya ne halakar da su halakar da ba tashi sannan kuma hakan ma ba a bar su ba sannan Allah ya ce duk makaryata annabawa da masiwa da awa izgili da zagon ƙasa to Allah ya ce a kiyama Allah zai wulakanta su kuma sannan Allah zai kunyata su a fagen alkiyama shine summa yawmal qiyamati yuqdihim yufdhihum ala ru'usil khalaiq za a kunyata su a taron al'ummar duniya gaba daya an gane ko bayan an tashe su an kunyata su Allah zai ce a aina shurakayi ina abokan tarayyar nan alladina kuntum tushaquna fihim wanda kuke sabawa al-inshiqaq iya nufin al-iktilaf sabani fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq in kun juya baya to fa inna ma hum fi iktilaf kuna cikin sabani kenan ana gane ko saboda haka sabawa ina waɗannan abubuwan bautar taku in ji Allah yake tambaye su a fagen alƙiyama kenan suna ina aina shuraka ina abokan tarayyar ku da kuke rayawa allazina kuntum tushaquna fihim wanda tukhalifuna almu'minina fihim wanda kuke saba masu imani da su masu imani suna bautawa Allah shi kadai suna yin sujada ga Allah shi kadai suna bin manzo shi kadai amma ku kuma kun saba musu kun ce su ne talakawa su ne arazul na badiyar ra'ayi su ne 'yan ƙauye su ne gidadawa su ne kaza kun saba musu to ina abubuwan da suka sa kuka saba wa masu imani suna ina yanzu a fagen alkiyama Allah zai musu wannan tambayar kun ga as-su'al ne la jawab fiha tambaya ce da babu amsa babu abin da za a ce ina abubuwan tarayyar taku wanda da su kuka dogara a duniya har kuke saba wa annabawa har kuke saba jimhur na masu imani har a yi gabas ku yi yamma to ina waɗannan abin da suka sauku ya haɗu yana aina shuraka allazina kuntum tushaquna fihim an gane ko fi sha'anihim qala allazina utul ilma ana musu wannan tambaye sun shiru babu amsa babu abin da za su ce domin sun kunyata kuma suna cikin ɗimuwa da tashin hankali anan sai ma'abota ilimi za su ce annabawa kenan da mabiyansu ana ganewa history inna li khizyal yawma babu shakka kunyata da shiga uku a yau ranar alkiyama wasu'a ay wasu'al masira da mummunar makoma to Allah kafiri ne tana kan kafirai kaga ashe a kiyama ma Allah zai biwa malamai da masu yi magana an gane ko tana ce qala allazina utul ilma Allah ya ce ba utul malaba ba utul mulki ba a'a utul ilma ana fahimta su Allah zai ce ku faɗa musu sannan za su ce innal khizya al-yawma wasu'a al-kafirin babu shakka kunyata a yau rin alkiyama da wulakanta da makoma mumuna ta tabbata akan kafirai ana fahimta kuma hatta a taru a alkiyama din nan da duk maganganu sun gabata a rasa yanda za a yi bayan an taso da kabari ana tsaitsaye kowa ya rasa abin da yake masa daɗi dan wuta ma gani yake a yi hisabin ma ya tafi wutar zai fi sauƙi a gare shi domin matsananci tsayuwa ga rana ga gumi a aka rasa wa zai tinkari inda Allah ma yake ma a je ma a nemi ko alfarmar a zo a yi hisabi ba ko san matsayinsa ba aka yi cirko-cirko masu imani dai suna ƙarƙashin rahamar Allah da nimarsa amma duk masu sabo da kafirai sun ɗimauci sauransu inda za su yi daga nan waɗannan malaman dai da ake zagin su ko ake ganin kaza kaza da kaza to su Allah zai sanya wa ilhama su je samu annabi Adam su masa bayani sai Adamu anta abuna wa anta awwalu khaliqin kai ne baba mu kai ne farkon halitta cikin mutane ai Adam ka je ka roki ubangiji mana ayi hisabi ko ya san matsayinsa malamai ne Allah zai sa musu ilhama su yi mitin duk bala'in da ake a filin alkiyama su tattauna su yi wannan shawara kuma zai samu annabi Adam alaihi salam annabi Adam ya ce a'a ni ma ban isa in samu Allah yau wallahi ni ma tsoro nake ji amma ku je ku sami Nuhu alaihi salam shine farkon manzo wanda Allah ya turo shi yayi wa al'umma wa'azi shi ma Nuhu aje a same shi wallahi bai isa ba wannan bai isa ya sami Allah a yau ba domin Allah ya yi fishin da bai taɓa yi ba kuma yi nuhu nuhu yake cewa na taɓa roƙon Allah a halakar da duniya kuma Allah ya halakar da duniya ina jin tsoron kar Allah ya kama ni akan wannan amma ga Ibrahim alaihi salam ku je ku same shi ne Khalilur Rahman yene ba daɗin Allah ku je ku same shi a dungumo a sama Annabi Ibrahim alaihi salam shi ma ya ce wallahi wannan yau abin ya fi karfinsa ba zai iya ba domin shi iya ganin akwai laifuffuka guda uku da yake ganin Allah zai iya kama shi da su na farko an ce abu zo a tafi bautar gumaka ya ce a bahi da lafiya fa nazara nazara tamfin da juwo fa kala ini saqil sannan kuma wata rana wannan namuruz din da muka yi magana sa dazu azzalimin mai mulki ne idan mutum ya tawo da matarsa idan har ya san matarka ce ya kwace ma ita amma idan ka ce yar uwarka ce sai bar ma ita kuma to annabi annabi ibrahim sun taho daga kan'an za su taho saudiya ta yanzu da shi da matarsa sara sai ya tsare su ce wannan mece ce ɗinka ya ce ‘yar'uwata ce ana fahimta? ya ce ‘yar'uwata ce to wannan faɗin da ya to iya zaton kar Allah ya kama shi da wannan laifin ko malamai sun ce duk duniya a lokacin daga annabi ibrahim mai sai ita su ne musulmai kawai su biyu ne musulmai a duniya kaga zai iya ce ma ‘yar'uwata ce a addini amma yake jin tsoron kar Allah ya kama shi abu na uku kuma ya sassare gumaka an zo an tambaya faj'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un da ya gididdibe su ya sanyawa babban su gatari a wuya da aka ce waye wannan sai ce fasalu fasalu fasalu kabiruhum hadha ku tambayi babban su gashi na fasaluhum min kawlin diqul ai babban su ne aikata ku tambaye su mana inda har suna magana to wannan shine laifin da ya kididdigewa rayuwarsa gaba ɗaya guda uku nan akan su yake jin tsoron Allah ba zai iya zuwa ya same shi ba kai yin daga shan ruwa zuwa yanzu aka iya ƙididdige laifinka daga shan ruwa ƙasa da awa biyun nan zuwa yanzu za ka iya ƙididdige laifin da kai wa Allah ba zai yi ba ana fahimta shi ma ya ce wallah wannan laifin uku in ya zaton kar ya je gaban Allah bai shanye ba amma ga annabi Musa ku je ku same shi shi ne kalimullah a sama annabi Musa ya ce a'a shi ma ba zai iya ba domin ya taɓa kisan kai na kuskure kuma a take ma ya ce Allah na yi kuskure ya fi min Allah ya ce ya yi na ya fi majika amma iya jin tsoron kada ya je gaban Allah Allah ya kama shi ya ce ga annabi isa ku je ku sami ne ruhullah a ji a sami annabi isa ya ce a ni ai laifi na mahaifa na kowa yawa ai tun da ni ba amai da ni Allah bauta min ake duk da ba da san ransa ba da yadda sa ba amma ya ce ku je ku sami annabi muhammad wannan ku je ku same shi wannan aikinsa ne ana zuwa ana samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ana laha ana laha wannan matsayina ne wannan matsayina ne sannan manzon Allah zai tafi tije sujada a zatin ubangiji yace kalaman da zai yi wa Allah kirari yace a yanzu nan bazan su ba sai dai a lokacin Allah zai min ilhama su ne wa Allah kirari da su ana fahimta sannan Allah zai cewa manzon Allah irfa ra'sak ka daga kanka fasal tuta ka roƙa duk abin da kake so za a baka wa shafi'tu shaffa ka nemi ceto za a baka shine Allah ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ubangijinka zai baka zai baka zai baka har ka ce ka gamsu sallallahu alaihi wasallam to daga nan Allah zai ce zuwa tsaida ma'auni aiwa mutane hisabi to asalin wannan malamai ne suka yi wannan shawara suka samu wannan annaban gaba daya ana fahimta domin Allah ya nuna muku cewa har a kiyaman ma malaman suna da daraja har a kiyama din ba tunda su ne mataimakan annabawa su ne mataimakan su a da'awa su ne magadan su a da'awa Allah ya ƙara musu lafiya kuma Allah ya ƙara tsare mana su ana fahimta sai su ce innal khizya li yawma wasu'a 'ala al-kafirin babu shakka tabewa da hasara da mummunan makoma a yau ta tabbata akan kafirai yaqulunahu shamatata bihim suna faɗa musu ne domin bakanta musu rai a bakanta musu rai su ƙara samun gamman ala gammi damuwa kan damuwa ana fahimta Allah ya raba mu da wannan damuwa daga nan fa الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم Mm.
فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء Mm.
بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون Allah ya ce waɗancan dai da aka ce musu inal kiziya la yawma wasu al kafirina su ne dai ta tawaffahumul mala'ika wanda mala'iku suka zo karɓar rayukansu zalimi anfusihim a lokacin suna masu zaluntar kansu bil kufri wal isyan suna kafirci ba su tuba ba suna sabo ba su tuba ba suna cikin wannan kwatsam sai mutuwa ta zo musu kuma hi ne ta tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim ai alal hal a lokacin suna halin zaluntar kansu sun yi zunubi ko tuba ba su yi ba sai kuma ga mutuwa ana fahimta sun mutu a cikin yanayin fasadi da kafirci ta tawafahumin mala'ikatu zalimi an fusim fa'alƙawus salama da suka gaba mafita ƙarya ta ƙare sai suka mai ƙauya ai istaslamu he suka ce sun mai ƙauya an gane ko wa an karu ma kanu ya abu dunahu ke suke inkarin ma bautar da suke wa gumaka suna ganin kamar ba su suka yi ba ana ganewa sun ga ƙarya ta ƙare ba mafaka ba gungudu kuma ga laifinsu dumu-dumu suna gani to he suke cewa ai ya Allah ai mu muna ganin kamar wannan abun ba da muka yi ai ba laifi ba ne ba fa alƙawu salama ai istaslamu inda lamaut ƙa'ilin lokacin mutuwa suka meƙa wuya meƙa wuyan da ba za ta musu amfani ba dama ka san shi tuba ana karɓarsa ne idan mutum bai zo gargarar mutuwa ba har in mutum ya zo gargarar mutuwa mala'ika ya zo masa to ko ya tuba Allah ba zai karɓa ba sannan kuma in rana ta fito daga mafaɗarta to nan ma tuba ba zai yi wa Allah ya rufe ƙofar tuban nan ana ganewa da kuma wanda ya mutu iya kafiri walallazi ne mutuna wa hum kuffar wanda ya mutu a kafirinsa shi ma Allah ba zai yafe masa ba ana ganewa saboda ka waɗannan dalilin da ya sa uzurinsu Allah ba zai karɓa ba to sai da mutuwa ta zo musu ne mutuwa ta zo musu he suka me ƙauya suke cewa makunna na'amalu min su ai mu ba mu kasance muna aikata mummunan aiki ba ai duk wannan abin da muke ai ba mummuna bane wannan shirka fi i- fi itiqadina ai kawai gani muke wasa ne ai ba mu yadda a zuciyar ma shirka da bace kaga suna ne ma su su ƙaryata kansu da kansu kenan amma a duniya Allah ya turo musu manzo abu kaza ba kyau abu kaza ba kyau amma da mutuwa ta zo he suke ganin za su yi wa Allah ma wayo ai abin nan da muke na bautar gumaka da sauransu ai mu a zaton mu ba laifi bane ko kuma mu wasa muke a zuciyar mu ba da gaske muke ba ana fahimta haka za su faɗa wa mala'ikun ɗaukar rai sai Allah ya ce a ce musu bala wannan kuma tana zuwa dama ijabatun anin nafil isbat ne ita bala'in ta zo ijaba ce anin nafil isbat kuma kamar na'am ijaba anil isbatil isbat ana fahimta da bala da na'am suna da bambanci wajen furta su idan an tambaye ka ita bala'in ta zo to tana kore abin da aka tabbatar ne ana gane ko ita kuma na'am in ta zo tana tabbatar da abin da aka tabbatar ne fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan me suka ce qalu na'am haka suka ce ko yan wuta za su tambayi yan aljanna ta ce mu dai a yan aljanna za su tambayi yan wuta kai mu dai abinda ubangijinmu ya mana alkawari mun gan shi mun bi shi mun bi manzanninsa ya ce zai ba mu aljanna mun gani fa hal wajadtum ma wa'ada ma wa'adakum rabbukum haqqan kuma alkawarin da annabawa suka ce in kun mutu kan kafiri za ku ga samu azaba yaya labarin yake suka ce na'am tabbas abin haka yake kaga sun tabbata da tabbataccen abu kenan idan bala ta zo kuma tana kore abin da aka tabbatar ne ina yi ne saboda ɗaliban ilimi ana gane ko kaga nan sun ce makunna na amal min su da bakinsu suke cewa ai bautar gunki da muke da sabo da muke da kafirci da suke yi ai mu muna ganin a zuciyarmu ba daidai a zuciyarmu ba mu dauka ba mu dauka laifi bane kai mun maida abin wasa ne sai Allah ya ce bala ƙarya kuke yi ne amsar kenan abin da kuka faɗa an kore abin da kuka faɗa ba a tabbatar da shi ba ma'ana kun bauta gumaka kuna sani kun san laifi ne ba wai ba ku san laifi ba ne kun sani shi yasa Allah ya kawo amsar bala'ana domin nafayul isbat a kore abin da suka tabbatar to Allah sa da yamma su ganewa sun gane sauran kuma idan Allah ya ba mu lada gaba ɗaya ko yawa inna Allah alimun bima kuntum ta'malun Allah ta'ala shine masani game da dukkan abin da kowa yake aikatawa ana fahimta Allah masani ne in kai kafirci da itikadin gaske kai zunubi da gaske to Allah ya sani in kuskure kai da kuskurewar fahimta ka aikata laifi Allah ya sani kuma zai biya kowa labari alimun bima kuntum ta'malun an gane ko wannan shine sakon da Allah da ya faɗa musu daga nan me Allah da ya ce da su فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين Allah da ya karyata su ya ce kun bauta gumaka kuna sani domin an turo muku annabawa masu faɗa muku cewa wannan aikin ba aikin kirki bane ku bari ku karyata annabawa kun ga ahe da sanin ku kai da Allah ya yanke musu hanzari sai ce fadkulu abwa ba jahannam a shigar da su wutar jahannama kawai khalidina fiha idan an shigar da su wutar jahannama to za su dawwama a wannan gida falabisa Allah ya ce cir Allah wadai da maswal mutakabbirin da makoma irin ta masu girman kai maswa shine ma'awa makoma ta masu girman kai anil imani masu girman kai akan imani wa haza bayanin su'a akibatul mutakabbir ko kuma su'a akibatul takabbur wannan iya ƙara bayani ga da a bayyana wa al'umma irin mummunar makomar girman kai in azana Allahu minhu muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu da girman kai tunda Allah hatta kafire ma iya danganta su da girman kai hatta iblis ma ana danganta shi da girman kai yasa girman kai ba abun yi bane mu gujewa girman kai domin girman kai iya kai mutum zuwa ga halaka kuma girman kan nan jiya mun yi bayani a kansa ko an ce shine ghamdun nas wa batrul haq rena mutane da kin da kuma watsi da gaskiya kowa kana ganin sa are ne bai sai faɗa ma magana ka ji ba sannan kuma duk gaskiyar da aka faɗa ma kai watsi da ita in dai ba ta daidai da sanan ka ba to duk wanda ya hada wannan halayya biyu tabbas iya cikin alamar girman kai Allah ta'ala ya tsare mu daga nan mai Allah ya ce وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين a jiya an cewa kafirai ma za an zara rabba kuma suka ce kalu a sa'irin awwali na ko a nan kuma an cewa ƙila lillazi na taƙau za a ce ma wa masu taƙawa ma za an zala rabba ku me ubangijinku ya saukar muku me ubangijinku ya saukar muku daga bakin annabawa kalu sai su ce kalu khaira ai alkhairi ya saukar mana domin babu abin da ya kai wahayi alkhairi ai an zala rabbuna khairan ubangijinmu ya sauko mana da alkhairi ana ganewa ko ai asbatu inzalil wahayi sun tabbatar da saukar wahayi alkhairi ne babu wani alkhairi mu a wannan al'ummar da yafi alqur'ani babu shi shine wahayin mu kuma shine gadan da annabi Muhammad ya bar mana sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ya riko da shi ba zai bata ba duk wanda ya masa hidima ba zai tuzarta ba duk wanda yake son sa to Allah ma iya son sa duk wanda yake kinsa yake gaba da shi to Allah ma baya son sa shine gado kuma shine mu'jiza mafi girma da manzon Allah ya bari sallallahu alaihi wasallama a ciki za ka gane hanyar aljanna in kana bin wannan littafin daga nan inda kake har aljanna da kai ka kuma a ciki za ka gane hanyar da za ta kai ka wuta ka guje ta akwai alkhairi da kai wannan fa alkhairi da kai wannan duk abin da zai ma bayani ka gane makoma ta alkhairi ka tafi gun abin da zai ma bayani ka gane makoma ta shiri ka gujewa gun amma wannan babu da ya kashe alkhairi babu abin da ya kashe alkhairi saboda kai suka ce khairan ai abin da ubangijin mai sauka mana alkhairi ne lillazina ahsanu waɗannan masu kyautatawa bil imani bayan sun yi aikin wajibi kuma suka ci gaba da kyautatawa ana ganewa ko kamar annawafil ba'dal fara'id kamar nafil fili bayan farilla an gane ko kamar as-sadaqatul mutatawwi' ba'da zakah kamar sadaka ta tadawwi ta kyauta bayan ka da zakan kana dukiya kamar umara ba'da ada'i fara'idul hajj kamar ka koma umara bayan ka sauki aikin hajji na wajibi duk wani hine ihsani kamar ka ɗauki mutum ƙodago kun yi lada da shi bayan ka ba shi haƙƙinsa sannan kuma ka ɗau wani abu na ihsani ka masa ko ka ebo wani kayan abinci ka ce wani gashi wani hina ihsan wanda kuma Allah inna Allah yuhibbul muhsinin duk masu irin wannan Allah iya son su an gane ko kuma irin wannan abubuwan na ihsani da su ake samun martaba a aljanna da su ake samun kololuwan daraja a gun Allah amma kamar sallar farilla dole ka yi wannan kamar azumi dole ka yi na wajibi amma na filfilin nan ba kowa ba ne ke aikatawa idan ka daure ka cije kake nafilar azumi kake nafilar sallah kake nafilar zakka kake alkhairi kake kyautatawa to kuma kullum Allah iya daɗa ma matsayi a gonsa ma'aike yake cewa ba za ku samu kusanci ga Allah ba bayan kun sauke wajibin da Allah ya ɗora muku illa bin nawafil sai da nafilfili idan mutum iya nafilfili bayan sauke wajibi Allah ya ce kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi zan zamo jinsi da yake ji da shi wa basaru alladhi yubsiru bi Allah ya ce zan zamo ganin sa da yake gani da shi zan zama to kafarsa da yake taku da ita zan zama hannunsa da yake kamu da shi yayin malamai suka yi fassara cewa Allah da ya ce zai zama to jinka to sai Allah ya kiyaye ma jinka ba za ka ji haram ba duk inda ake saban Allah sai Allah ya sama toshiya ba za ka ji ba da Allah ya ce zai zama ganinka duk haram Allah sai ya tsare ka ba za ka ganta ba da Allah ya ce zai zama kafanka inda kake takawa to sai Allah ya rike ma kafanka ba za ta kai ka gun sabo ba da Allah ya ce zai zama hannunka to sai Allah ya kiyaye ma hannunka ba za ka zalunci kowa da shi ba to na filfili suna sa Allah ya zama gatan mutuntun a duniya Allah ya zama gabanka ya zama bayanka duk inda ake tafiya hanyar wuta ba za ka je gun ba duk inda Allah ke fishi da gumba za a ganga a gumba to na filfili na sadaka da kyauta da na filfilin sallah da karanta alkur'ani bayan na wajibi to duk suna kai mutum wannan matsayi shine lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana irin waɗannan mutane tun a duniya Allah zai fara musu sakamako tun a duniya ana ganewa yanzu ku duba mutumin kirki ko malamin addini idan Allah ya kaddara rayuwarsa ya mutu adadin bakunan da za su ke nema mai rahama da jin kai a gun Allah ba ko mu da ya zama wannan kaga tun a duniya sun fara samun mai kyau ba wai ka mutu ka bar kuɗi ko gidaje ba ko kadarori a'a ka mutu ka bar abin yabo mai kyau wani hini hasana bakunan mutane bayan ka tafi su dinga ambaton alkhairinka su dinga tunawa da kai suna ma addu'an alkhairi to wannan shine ka bar duniya da kyakkyawa sannan kuma za ka je lahira ka sami kyakkyawa amma ka guji barin duniya da muna ka guji barin duniya ka bar ambatonka da muni a bayan duniya ka guji wannan don domin duk masu irin wannan ba su wanyewa a gaban Allah lillazi na ahasanu fi hadhihi duniya hasana tun a duniya Allah ta'ala zai fasa sakamako mai kyau a dinga ambatonsu da alkhairi ana musu addu'o'i ana ganewa ko wala darul akhirah kuma Allah ya ce gidan lahira shine aljanna khair ay khairu min ad-dunya wa ma fiha yafi alkhairin duniya da abin da ke cikin ta ana ganewa domin an ce wani hadisi ya tabbata kan cewa ma'aikin Allah ya iya cewa mawdu sauti ahli aljanna a ce dan aljanna a gidansa akwai gun ma'ajiyan bulala a kaddara ma da gun ajiye bulala to wannan gun da za a dan rataye bulala a dakin dan aljanna to khairu min ad-dunya wa ma fiha ya fi duniya da abin da ke cikin ta alkhairu ba wai a je ga gado ko gida ko gunkwanciya ko abin hawa a'a dan masakalan da a zaka rataye bulala inda akwai wannan gun ya fi duk duniya da abin da ke cikin ta da kadirwuri da dukiya da kasashe da wace tsiya da wace tsiya to wannan gun da dan aljanna ya fi ya fi duniya da abin da ke cikin ta gaba da an ce tifan dan aljanna da za a sanya masa a masa ado to a yanko ɗan ƙyallen da za a sa masa iya daidai faɗin farci a ɗan yanka daga tufar ɗan aljanna an ce idan an kashi duniya ba duki da za ta sai shi duk dukiyar duniya ba ta isa ta sai ɗan ƙyallen tufan da ɗan aljanna zai sa alahira ba ta isa ba to kun ga sai dai mu dinga fatan Allah ya ba mu aljanna shine Allah ce dama wala darul akhirah khair shi gidan lahira shine aljanna shi mafi alkhairi kuma Allah ya ce wala ni'ima darul muttaqin wallahi ya ni'imta gidan masu takawa ya ni'imta Allah ya samu na da wannan rabo a ciki daga nan mai Allah ya ce جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار Mm.
لهم فيها ما يشاءون na'am كذلك يجزي الله المتقين da yake ƙur'ani dama yi fassiru ba'adahu ba'ada ƙur'ani wani sashen iya fassara wani sashen da aka ce wala ni'ima darul muttaqi ya ni'imta gidan masu takawa to wanne ne gidan nasu sai Allah ya ce jannatu adni gidan masu takawa shine aljanna zama ai jannatu iqama aljannar da Allah zai zaunar da su zaman da ba shi da ƙarshe kuma la ya buguna an nahiwala dan aljanna duk matsayin da Allah ya bashi ba zai taba ba zai taba neman a canja mai matsayin sa ba zai taba neman wani amma a duniya duk matsayin ka zaka zo a canja ma matsayi zaka zo a ma karin girma zaka zo kai promotion in ka gama ma zaka yi ga siyasa daga nan kuma har ka mutu ba ko ba haka ake yi ba to amma dan aljanna Allah ya ce la ya buguna an nahiwala ba zai taba neman wani canji daga matsayin da yake ba ya ishe shi ya gamsu Allah ya ba mu aljanna jannatu adinin yadkhulunaha za a shigar da su ita tajri min tahtihal anharu ruwa iya gudu karkashin gidajensu sai Allah ce lahum fiha su yan aljanna suna da akwai a cikin ta ma ya sha'una abun da suke so sai Allah ya shiru daga wannan kawai a dinga ma lissafi ma ya bata ma lokaci za a yi duk abin da kake so akwai a aljanna duka in ma babun kake so za a halarci babun a baka domin ɗan aljanna Allah ba zai taɓa dawo da da'awarsa ba an yi ana gane ko tun da a wurin mu Allah ya ce wala hun fiya ma tashtashi an fito duk abin da ranka ya kaɗa kana so to akwai aljanna wala hun fiya ma tadda'un duk abin da za ka yi da'awa a kawo to akwai ba sai an jira ba amma a duniya duk matsayinka akwai abin da ba za ka samu ba in wani dan ice kake so sai shi da damuna ake yin sabon sai da ruwa yanzu kuma ba ruwa ake ba ko baka yi saka ci a yi ruwan ba tunda ba kake yin shi ba wani abin sai da sanyi ake samun sa ana fahimta wani abin sai da kaka ake samun sa wani abin sai da zafi ake samun sa ana ganewa amma aljanna dan aljanna duk abun da yake so da akwai shine lahum fiha ma yasha'una duk abin da suke so a ransu akwai aljanna ai magana ta kare kuma wannan wani kaza yake so wani kaza yake so wani kaza yake so to duk bukatar ka akwai aljanna yasa ƴan uwa mata suna sauraron mu ko ta hanyar media ko suna jin mu yanzu kar ku damu a cewa dan aljanna iya da mata 70 ko 700 ko wani abu kar ku dauka irin zaman duniya ne tunda a aljanna in dai Allah ya baki aljanna duk abin da zai sa damuwa a zuciya babu shi a duniya ma ba zuciya ji bace take kishin ba ya karo miki amarya ba kina jin haushi ba kina jin daɗi kina ganin kamar an raba shi a biyu da ke ne gaba ɗaya amma yanzu ya rabu biyu iya can iya can ki ne damuwarki ko za ta haihu ke ma da ƴaƴanki su yi su yi shiyarin lokacin raban gado ba shi bane masifar ne duk anan fa ake mai maganar ƙarya ne ba wani zancen ba sa son kishiya kawai dan karka mutu ne wani su samu dukiyar ka kawai duk wannan shine maganar kawai mu faɗa wa kanmu gaskiya ana fahimta to saboda ka in dai an je maganar aljanna to wannan damuwar ta zuciya ma babu wallahi babu tunda Qur'ani ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghil duk abun da zai sama damuwa a rai babu aljanna yasa ba hasada a aljanna ba jin haushi ba mugunta ba kaza duk wani abu amradul qulub babu aljanna yasa a ce mijinki ma iya da mata miliyan wallahi yake dauke ki kamar shi kadai ne a gunki wannan damuwar babu ita karka kwatanta aljanna da duniya ita dama duniya gidan damuwa ce dama duk inda kake ba za ka kubuta daga damuwa ba duk matsayinka duk kudinka to ma a aljanna abin da zai sa damuwar ma babu shi babu shi zuciya ce dama duk damuwa a zuciya take yi duk damuwa dan adam inda iya da hankali a zuciya take to Allah zai sa a farke zuciyar duk abin da zai sama wannan hikidin jin haushi hasada ne mugunta ne kallon reni ne wata tsiya ce sai Allah ya sa mala'iku su wanke wannan gaba daya zuciyar dawo ɗahira mutu ɗahira shi ne Allah ke siffanta ‘yan aljanna ikiwan ikiwan ‘yan uwa ne ‘yan uwa ne wanda bajin haushi sai son juna sai ƙaunar juna Allah ka ba mu aljanna ita kanta irin wannan rayuwar ma ni'ima ce ai a ce ka rayu ba ka jin haushin kowa babu wani a gabanka wannan rayuwa ce ta fi wa kwana da miliyan daɗi wallahi har in Allah ya ma arzikin zuciyarka ɗahira ce salima akwai wani bawan Allah lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗa wa sabon cewa yanzu na dan aljanna zai zo haka sai wani zuba ido Abdullahi bin Amr bin al-As da ya zuba ido sai ya ga wani bawan Allah ya shigo sai ya yi makin din sai ya gane shi an shafi kwanaki ma sai manzon Allah ce musu yanzu na dan aljanna zai zo sai sai ga wannan mutumin ne dai da ya zo wancan karan farko ya sake dawo na biyu sai da manzon Allah ya maimaita sau uku kuma shi ne yake zuwa Abdullahi bin Amr bin al-As ya ce wallahi sai na sa a zuciyata sai na bi mutumin nan har gidansa na ga me yake aikatawa har manzon Allah ki ta dan aljanna zai zo sau ɗaya sau biyu sau kuma duk shi ne ya je same shi a gidansa ya ce akar muka Allah na zo ma bakunta ce to barka da zuwa san da zuwa ya sauke shi ya mai hidima iya abin da zai iya masa dan kwana biyu uku da yi sai ya ga shi ba kwana ke ke sallah ba ba kullun azumi yake ba ba kullun karatun qur'ani yake ba amma ko manzo Allah ce dan aljanna ne ke can da ya gashi ya fi kokari ma yi yace bawon Allah ni fa da biyu nazo ba kuntan nan ba yace kaji kaji manzon Allah sau ɗaya sau biyu sau uku iya cewa yanzu dan aljanna zai zo kuma kai ne kake zuwa da Allah mai sauro sai ce to ni da kaga ba kwana sallah nake ba azumin nafilan ma sai jiba jiba an gane ko sai shi amma ni ina da wata al'ada guda daya ban taba kwana da damuwar dan adam a duniya ba duk abin da muka yi da kai na damuwa to na bar shago ban taba kwana da wani a zuciyata ba sannan yace kuma in garin Allah ya waye zan fita daga gidana zan ce to Allah ga na fito zan fita duk wanda zai saba min kafin ya saba ma na yafe masa ya Allah tuban maharbin nan sai yake yi kafin ma a saba masa ya yafe haka kake kai da kake ta zai zo ya samun wallahi zai zo ko ba ka miki faɗa bane zai zo ya same ni to bayin Allah kafin azan ba sun yafe kai kuma jira kake a zo to shi wannan shine tsarkin zuciya shine tsarkin zuciya irin wannan to irin wannan rayuwar ake aljanna zuciyar ba komai a cikin ta sai alkhairi ana fahimta sai Allah ta'ala ke cewa wala ni'ma darul muttaqina jannatu adnin yadkhuluna halahum fiha yadkhulul jannatu adnin ko yadkhuluna tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha ma yasha'un duk abin da suke bukata a aljanna akwai Allah zai ba su sai Allah ta'ala ke cewa kazalika yajzillahu al-muttaqin haka Allah ta'ala yake wa masu takawa sakamako duk mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah to irin wannan sakamako Allah ta'ala yake masa Allah ta'ala ya mana sakamako da alkhairi ana mana ishara lokaci yayi zamu samu matsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana a gobe in Allah ya kai mu zamu tashi aya mai namba ta 32 ko a ita wannan sura mai albarka suratul nahl Allah ta'ala ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifan Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifan mu Allah ta'ala ka sanya aljanna ta zama kumar mu ya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharin duniya da lahira Allah ta'ala duk abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka mana maganin shi Allah marasa lafiyar mu a gida ko asibiti ya Allah ka ba su lafiya ya Allah mu kuma ka daɗe mu da lafiya da imani ya Allah wannan ibada da muke a wannan wata mai albarka Allah ka karɓa mana Allah ka samu da cikin bayanka da ka yanta ka musu gafara da jin kai a wannan wata ya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala muna neman tsarinka daga sharin duniya da lahira Allah ya amsa mana Allah ya amsa mana Allah ya mai da kowa gidansa lafiya na shigo sai shugaban masallaci ke cewa taimakon da aka tattara a hannun bayan Allah jiya na waccan ishu na wannan marainiya an samu kuɗi naira dubu goma sha tara da naira tamanin haka ne ko yawa naira dubu goma sha tara da naira tamanin shi ne abinda Allah ya kadara yan uwa suka tara a jiya to ana yi wa kowa addu'an fatan alkhairi Allah ya saka kowa da alkhairi wanda suka taimaka da masu niyyar ma ba su da halin Allah yi wa kowa albarka a ciki kuma daɗin daɗawa limamin masallacin ya mun magana tun ji cewa akwai wani mai sana'ar furnitures ya ce har in an samu ittifaƙin za a sai kayan to shi ma zai diskawa na dubu ashirin akwai kayan da yake sayarwa ɗari biyu da hamsin to ya ce har in an ittifaƙi za a siya agunsa zai rage dubu ashirin a ciki saboda za a yi wa sauran 'yan kwamiti magana wanda aka ɗora kan wannan harka ta aurar da wannan yarinya har in an ittifaƙi za a zo a same shi to za a neme shi insha Allah domin wani alkhairin da ya tabbatar zai yi shi ma mana masa don Allah ya saka masa da alkhairi da sauran 'yan uwa da suka agaza gaba ɗaya akwai takarda guda ɗaya da wani bawan Allah ya rubuta je da tafi da ita Ah, wata mata ce wata ke sallar nafila sai mijinta ya kira ta kuma ta amsa wai me yi hukuncin sallarta to kai kuma kai ke gidansu a shi ne na ruwanka ko kai ba mijinta bane ina ji ko ko mijin nata ne to kaka ba maki wannan tsurku dan tsaye gumi ne kawai gidanta ka je ko ita maka labari ina ruwanka mace da mijinta a gida ka leƙo har abin da suke faɗa tana na fila wai mijinta ya yi sallama ta amsa to ina ruwanka ba abin da ya dame ka da wannan baya ba shi a ninka bane malamai dai sun ce idan kana na fila idan shugabanka ko mahaifinka ya kere ka za ka yi amsawa sosai amma saɓanin sallan farilla saɓanin farilla amma in na fila ce an ce za ka yi amsawa ga abin da ya faru ga juraij an gane ko mahaifiyar ta suke ta masa sallama bai amsa ba iya na fila da ƙarshe ta yi fi ta mai addu'a kuma addu'a ta same shi sai malamai suka ce to halal ne in kana nafila in mahaifanka sun kira ka amsa bayan ka gama amsa musu ka zo ka ci gaba da sallarka ana ganewa ko miji ma iya cikin shugaba iya cikin mai daraja a gun matarsa saboda ka in ya kiraye ta ta amsa tana nafila ba ta yi laifi ba wannan shine abin da malamai suka ce insha Allah abu na biyu kuma iya son ƙarin bayani akan wanda ya ajiye ya ajiye kara ko itace a ɗaki wai an yi sata ne sai aka bai wani kara ko itace a ɗaki ya ajiye wai da niyyar wai za a dada wani abin da aka sace ha to kara me zai in ka je ka kone shi ma kone ya zai ba abin da zai ma kai addu'a ko kuma ka barwa Allah kawai amma kara da wani itace baya sa a dawo da kayan da aka sace kuma in kana bin wannan za su kai ka zuwa ga shirka kuma me hukunci mai gidan da ya dawo gida ana tsammanin zai dada abin da za a dafa a ci kuma ya yi fita nema bai samu ba da ya dawo sai ce matarsa da je makota ta ranto musu abin da za su ci to damuwa sai matar ta nuna damuwa a ranta ta yi tsaki shi kuma sai ya mare ta an yi bi babu kenan kuma yi hukuncin haka to duk damuwa ce da ta kawo haka damuwa ce gaskiya damuwa ce babu ce ta kawo wannan dole ita za ta sa ranka za ka mata abinci mana ka fita tun safi har yamma kuma ka lokaci mata babu kaga dole ranta ba zai daɗi ba kuma kai ya kamata ka je ka ciwo bashin ai duk inda ake cin bashi kaza ka je ka ciwo sannan ka ce ta je ta ciwo bashi a makota dole za ta damu ai dan nuna damuwar da ta yi a ranta kai kuma bai kamata ka mare ta ba gaskiya bai kamata ba ke ma kuma duk abin da mijin ke faɗa miki bai kamata ki masa tsaki ba bai kamata ba yake masa magana shi yasa dama ba a so in wani iya zafi wani ma yayi zafi ba a so musamman ma'aurata in dai kika ga mijinki ya dawo afijajan to ki haƙuri duk abin da zai yi karki danka masa kai ma in ka ga matarka ta hau to ka sako haka ake zaman aure amma in ka hau ta hau ba zai yi kyau ba an fahimci wannan kin ga ke a matsayin ki na mata da kika ga ya dawo babu kin san da damuwa ya dawo ai duk magidanci ya fita bai samu ba a damuwa zai dawo to sai ke ce duk abin da zai miki ta ki haƙuri dan domin damuwarsa ta fita ki ana fahimtar wannan saboda shi ma kuma da ya ga ta hau din sosai ya sauko haka ake yi amma duka wannan kuskure suka yi ita tsakin da ta masa kuskure ne shi ma kuma dukan da ya mata kuskure ne hesu ya fi juna ita ta nemi afuwarsa shi ma ya nemi afuwarta shi kenan a ci gaba da auren tana bai rabu ba kuma a yi ta addu'an Allah ya hore wa kowa Allah ya rufa asiri masha Allah yake rago na'am duka addu'o'i du addu'o'i ne
yan mata masu neman mazajen waje da zawarawa da matasan masu da
ta masu fama da gidan mara da bukatu da jami'oi haka dai to muna da To.
jami'oi guda uku.
na'am ko da yake guda ɗaya ne. mai tambaya yana cewa za a iya zakar da da garin masara an ji an yi gudu za a yi na za a yi kenan wanda aka ba wa ya huta da biyan sosai kuwa ai garin masara ma yafi masara ma daraja yi sosai kuwa za a yi sosai kuwa za a yi kaga ya ihsani ma wannan za a yi
Allah ya saka da wuri amin sai ta kaza ta gaba ana roƙon malam da ya sa mana muhadara a wannan masallaci bayan sallah sannan kuma muhadaran ana so a yi magana a kan abin da ya shafi gyaran sallah da kuma yadda ake bin imam kamar yadda mai rubutun ya rubuta to wannan ai kai tsaye da yan kwamiti zai kawo ko yawa yan kwamiti zai kawo idan sun amince da da'awar sahi same mu tattauna amma daga can kai ba dan kwamiti kai ba ladan ba kai ba shugaban majalisi agajin da ya kawo ina ga yana cikin gwamnatin masallaci to shikenan dai Same shi ki ƙarin bayani zuwa yawa in yan kwamiti sun gamsu daga baya ma yi magana insha Allah kuma an ittifaki za su dahi a sanar insha Allah amma ni da gari da ba wata matsala wannan Allah ta'ala ya taimake mu ya sa albarka ciki masu addu'o'i to matasa kun jana neman aure ba sai ku tashi ku dage masu neman ƙari ku dage zama da mace ɗaya da rura ne haka malam Bello ya bi ce yace zama da mace ɗaya da rura ne gaskiya dole ku ƙara tunda matan nan suna ta rubuto takardar neman addu'ar auren auren nan to dole fa mu ne fa za mu tashi mu dage mu aure su ba ba wa an so mun da zo daga giba sa aure su kuma a bar mata babu aure iya cikin jarrabawa mai musiba a bayan kasa dan domin barna za ta iya barkewa saboda ka a dinga kokari da Allah a dinga sa tauhidi a rai kar ka dauka masara na tsada shinkafa na tsada ba za ka yi aure ba duka kori wannan kai dai kai dan Allah da kyakkyawan niyya sai Allah ya taimake ka su ma ko matan su rage buri a rage buri a hadu a tsakiya ana gane ko yau wato ga an taɓa wanda yake mai gaggai ba a rage buri dole sai a rage buri ba su a rage mu ma za mu rage su ma su rage sai a haɗu a tsakiya a rufa juna asiri to muna addu'a su matan Allah ya ba su mazaje masu albarka su ma mazajen masu neman auren Allah ya ba su mata masu albarka da alkhairi su ma zarawan da suke neman auren Allah ya ba su masu albarka da alkhairi masu fama da gidan haya Allah ya kore wa kowa gidansa din mai fama da matsin rayuwa Allah ta'ala ya warware masa ya warware mana gaba daya duk wanda yake cikin wata damuwa ko ta gidan haya ko ta rashin jari ko wata damuwa dai a rayuwa Allah ya warware mana gaba daya Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ya samu lafiya mu gama lafiya Allah ya karba addu'o'in mu Allah ya karba ibadun mu Allah ya karba addu'o'in mu Allah ya karba ibadun mu Allah ya samu alqur- alqur'ani ya cece mu a duniya da lahira Allah ya albarka a gidajen mu Allah ya albarka a masallatayyar mu Allah ya albarka a kasuwannin mu Allah ya albarka a gonakin mu Allah ya albarka a duk inda muke ya Allah Allah ka yi albarka a ofisoshin mu ya Allah Allah ta'ala ka sanya mu masu cikawa da imani Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka mai da kowa gidan shi lafiya ladan da ake samu wajen karanta alqur'ani Allah ya sa da raba mu a ciki Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ka raba mu da zamewan kafa Allah ka raba mu da rudin shedan Allah ka raba mu da wannan duniya lafiya Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka raba mu da wuta Allah ka raba mu da wuta Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi